أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ran talata biyar ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 28 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a jiya mun tsaya akan aya ta sha ɗai zuwa ta sha biyu a cikin wannan sura a shafi na ɗari da hamsin da biyu insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaran ma Allah ya ce ba shaidan ma mana'aka Allah ta su da iz amartuk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله سبحانه وتعالى يتي ما منعك ميهنيك Allah tasjuda kai sujada mun ce wato nan akwai magana biyu na malamai waɗansu sun tafi cewa fi'ili in yana ɗauke da ma'ana ta nafi korewa domin mana'a yana daga cikin ma'ana mana'a shine kore abin da an kaso a aikata to an ƙara la sai zama to kamar ta'kidi ne af'al allati ta'ti bi ma'anan nafi wal juhud kamar yadda malamai suka yi bayani waɗansu malamai suka tafi cewa a'a ita lamun a cikin yaren larabci ana iya ƙara ta don ta'kidin ma'ana kuma khairu ma yufassaru bihi alquran alquran abinda yafi cancanta a fassara alqurani da shi in dai za a samu aya da ta fayyace bayani shine alqur'ani to a wani wuri Allah ya ce qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai a cikin suratu sad an tasjuda kaga shine ma'ana Allah tasjuda iz amartuk lokacin da na umurce ka amara wato fi'ili madina fi'ilin sa mudari'i ya'muru kenan sai zaman to ana masa dhamma an gane ko amara ya'muru sai a ce mur ko ba haka ba sannan kuma kamar yana da alaka da akhadha ya akhudhu sai a ce khudh asluhu ukhudh ya kamata a ce an gane ko amara ya amuru umur ya kamata a ce akala ya akulu ya kamata a ce ukul sai a ce kul a cikin yaren larabci qala Allah ya ce ma mana'aka mi ya hane ka kaga nan saboda malamai suke cewa an canza uslubin saboda shaidan ya aikata abin da bai dace ba to idan mutum lokacin da bai da kima a wajenka lokacin da za ka yi masa magana ba za ka yi masa magana ba da kamar ka damu da shi kamar yana gabanka domin idan muka duba na Allah ya ce wal qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna qulna kaga wato an yi umurni ne Allah ya faɗi da zamirin sa cewa mu mun ce amma nan qala ma mana aka kamar Allah ya juya ba shi baya duk da yake ba za a ce Allah subhanahu wataala yana bada baya ba amma kamar mutumin da baka da muhimmanci a wajensa sai ya juya ya kamata ya ce ce kulna ma mana'aka Allah tasjuda sai Allah ce qala mi ya hane ka kai sujada iz amartuk lokacin da na umurce ka alhali ko Allah ya sani dama ya san cewa shaitan ya san dalilin da yasa bai abin nan ba bai yi sujada ba ba wai dan ya jahilta bane tambaya ce ta mai sani shi yasa in ka ji an ce Allah ya yi tambaya ba wai don neman ya yi sani bane Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa zai jarrabe mu ba wai don bai san halin mu bane ya sani amma zai jarraba ya bayyana mai gaskiya da mai ƙarya har mutane su fahimta wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi zati sudur Allah ya riga ya sani qala to ga amsar da shi dan yabba Allah subhanahu wa ta'ala yace ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi kaga wannan shine abin da suke cewa al'unsuriya kaga shi shedan ya auna cewa abin da aka halicce shi da shi sai nuna bambanci an gane ko wato ana khairu minhu ni na fi shi alkhairi akwai wani babban malami a ma'had na rabitatul alam al-islami da ke makka ana kiransa dr abdul muhaimin at-tahar yake cewa malamai da suke yin muqarana cewa lokacin da shedan yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin cewa shi dan ya fifita asalinsa bai dace malamai da suka yi raddi ba ga shi dan su faddala ƙasa akan wuta domin ita ma wuta tana da amfani musamman a zamanin yanzu da muke ciki in an duba wuta da ita ake aiki wannan wuta da muke ce ma wuta ta wato alkahraba ta waya kenan sannan kuma kamfuna na duniya masu yin kere-kere a yanzu da wuta suke aiki idan muka duba masu yin walda an gane ko ko mu ce su dai su ba da wuta suke aiki sai nuna to ai wuta tana da amfani mai yawa ta wannan istinadi ne yaga bai dace a ce ba wato wuta wato ƙasa ta fi wuta amma idan muka diba haƙiƙa ne shi tafdil nuna wani abu ya fi wani abu wannan tabi'a ce haka Allah ya kaddara Allah ya kaddara waɗansu abubuwa sun fi wasu kuma dole a yadda an gane ko misali hatta da annabawa Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd babu matsala har cikin annaba Allah shine ga dama ya fifita sashi akan sashi kuma Allah ya fifita waɗansu mutane akan waɗansu mutane ko ta hanyar imani ko ta hanyar ilmi ko ta wani abu kaza kaza kaza kaza nahnu qasamna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا هكا ألا قد ما في في يا آدم أكون سورا هلتو ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا da haka wannan ba matsala ba ce malamai ba su yi kuskure ba don su nuna cewa ƙasa ta fi wuta wato ko da ƙasa tana wato wutar tana da amfani to amma idan aka zo wajen nuna za a samu wanne ne yafi wani wallahu ta'ala a'lam da haka dai shedan ya zo da al'unsuriya ta nuna asali duk da yake asalin jinnu daban asalin dan adam daban to amma ba maki a wajen yan adam suke fifita sashen su akan sashi wanda cewa wato za a yi amfani da unsuriya wane ya fito daga tsatson wane ko kaza wannan dangantaka ita ce za ta bata addini kuma ita za ta bata kasashe mun dan taɓa wannan bayani kaɗan a jiya wato idan muka duba kasancewar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an yi amfani wa zai zamanto halifa bayansa kaga daga nan wadansu suka ce mu ansar ne mu ne muka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafaka su kuma suka ce muhajirun mu ne muka addini annabin namu ne daga cikin mu fito kaza kaza kaza in ba da Allah ya kare ba kun ga daga nan aka aka bi samun matsala da haka wannan a nemi cancanta wani ne cancanta kawai sannan kuma idan muka duba shi an ci ya ginu ne akan mi akan unsuriya cewa aliyu dan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana wato dan baffan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya auri yar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhari abubakar da umar su kuma sun ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴaƴansu sannan sayyidina usman shi biyu ma aka bashi ina fata an fahimce ni ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyu aura kuma dukkan su idan aka duba kakakin nan su waɗannan khulafa'ur rashidun suna da alaka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi an ci daga nan ya samu matsala kun ga an ka koma zancen jinsi har ya kai inda ana kallon Husaini ma ya fi dukkan sauran alul baiti saboda ya taba aure daga cikin wato furs shi yasa iran suke darmi ma wannan abin su daure ma wannan aqidat gindi saboda su yada bannar su da kuma irin akidodin su da basu bari ba suna ganin kamar musulunci wani abu ne wanda ya zo ya mamaye su shi ya mai da addini baya wajen waɗansu makarantu waɗanda da yawa daga cikin malamai su suka yi tsaye cewa sai ƴaƴansu sun gade su a cikin aikin addini wannan ya kawo rikici za ku gani musamman a tsari irin na da za ka ga ko da malami ɗansa bai yi karatu ba shine zai gade shi daga nan kuma gidan ya rushe kuma addini an bata addini domin kai kanka mahaifin wato abin da yasa ake tare da kai ko ake maka biyayya ko ake ɗaukar ilmi gare ka karatun da Allah ya baka to amma an ce ɗanka zai gare ka kuma bai yi karatu ba kaga wannan ba addini za a yi ma aiki ba wannan shi ne abin da ya bata wato tsarin karatu na da har ya kai zuwa ga ƙungiyoyi na addini na yanzu musamman ƙungiyoyi na ahli sunna zaka iske duk kurakuran da waɗansu suka aikata abin da yake faruwa a cikin shi'anci da abin da ya faru cikin sufanci yau gashi cikin sunna ana so sai an tsabbaka shi a aikace mutum ya zo kai ka ce sai ɗanka ya rika matsayin da ka rika alhali kai kuma babanka bai rika wannan matsayin ba a cikin sunna kina addini na Allah ne ba na gidan kowa bane mutumin da ya cancanta shi ya kamata a dora wannan kuma shi ya kashe kasashen Afirka mutum ya zama ce dole in ya dauki wani matsayi ko kai DJ ne ko wani minister kai yi sai ka ce danka sai ya zama minister ko DJ ko kaza alhali kai ko yanka bi silsila sai a tambaye ka to kai babanka ya taba rika wannan matsayin wanda ya bar wurin wanda ka zo ka ɗauka ba ku da wata alaƙa da shi da haka dole sai mun dawo mu cancanta in muna son mu ci nasara amma ba mu hana ba ɗanka in ya cancanta wannan kuma wani abu ne wanda yake yana da kyau yana da kyau ɗa ya gadi uban shi a cikin aiki na alkhairi amma banda aikin banza da an ce kyawun ɗa shi gadi uba ne in ji malam bahaushe amma banda shirka da rashin kumya qala ana khairun minhu yace ni na fi shi alkhairi khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta ka ganin shaytan yayi itirafi da cewa Allah shi ya halicce shi khalaqtani yace Allah kai ne ka halicce ni Fir'auna da yayi inkari yace ana rabbukumul a'la lokacin da yaga mutuwa yaga halaka ya yarda cewa Allah shine abin bauta kuma Allah shine Allah namaruzu kamar in ba sunan shi da suke cewa namaruzu duk da yake ba tabbata yayi a cikin nasi ba wanda ya jaya da Annabi Ibrahim yayi iddia'in rububiyya amma a ƙarshe fa buhital ladhi kafar tunda Annabi Ibrahim ya ce Allah yana fiddo rana ta gabas ta faɗi yamma ka fiddo taka daga yamma ta faɗi gabas fa buhital ladhi kafar to haka yanzu wai ake samun wasu mazhabobi 'yan shiyu'iyya mutanen ƙasar China 'yan communist da mutanen ƙasar Rasha da adduhuriya waɗancan da suke cewa wa ma yuhlikuna illa dahab adduhuriya duk da yake su malamai sun ce sunan su mafi dacewa a ce adduhuriya irin su Ibn Usaymi an gane ko da ashiyu'iyya da falasifa waɗansu filozof da suka ce can da ɗan adam yana cikin tsoro bai da ilimi bai iya kere-kere ba sai zamanto yana neman Allah ya taimaka mishi wai asalin neman ubangiji shine tsoro da kasawa amma dan adam bai da kasawa ya riga ya gane yadda ilimi yake tafiya kenan bai buƙatar Allah subhanahu wataala can da wai mutane ƙauyenci ne yasa sun ka nemi Allah abinda waɗannan falasifa suke cewa kenan kenan kaga sun yi shedan kafircewa anan domin shi shedan ya da Allah halicce shi su ko sun ce a'a babu ma Allah inji ƴan shuru'iyya da inji falasifa filozof da waɗanda sun ka hau da addahariya da kuma waɗanda ake kira yan naturalism waɗanda ake kira naturalism a tabi'iyyun wai wato komi da ka gani tabi'a ce take tafiyar da shi waɗanda aƙidu ne waɗanda suna nan suna yaduwa a turai kafirci ne tsantsa gwaron sa shi sa dole idan kana magana sai ka yi hattara da waɗannan mazhabobin shaidan ya ce khalaqtani Allah ya halicce shi su ko daga sun ce a'a wa ma yuhlikuna illa dahab yanzu turai da dama suna cewa a'a babu wani Allah kawai sai la nature naturalism to daga ina aka samu wannan kaga waɗannan ai ta'addancin su ya wuce na shaitan ga dalili kuma shaitan ya ce khalaqtani duk da Abu Jahal zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in aka tambaye shi Allah ya ce da za a tambaye su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da za ka tambaye Abu Jahal dan wannan lokacin ayat tana magana Abu Jahal na raye waye halice ka zai ce Allah to amma zan samu philosopher min da ake karantar da yara excuse do you exist wai eske akwai Allah to kaga wannan ai soki burutsu ne wannan ya nuna cewa ma wato su Abu Jahl sun yi filozofi hankali kuma su ne wai ake ake tinkaho da su Allah kai mu sani khalaqtani min narin Allah ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ko ka halicce shi daga atin wato turbaya sai ga cewa kamar yafi kidan ya ga itiradi ga Allah subhanahu wataala Allah shi mu tsari da wannan mummunan dabi'a qala
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين kafin mu fassara wannan aya muna son mu yi ishara akan waɗannan aƙida da suke faruwa a turai da ake cima naturalism ba su yarda da Allah ba shi yasa in za an ce an yi ruwa a turai ka saurara da kyau in en français ne sai su ce il pleut le verbe pleuvoir ake ce mishi ko mine ne il pleut wai an yi ruwa ilkin nan wa ba tana wakilta Allah bane domin il in an ce shi an gane ko haka da english sai ce it's rain ana ga yin ruwa to musulmi wanda ya imani da Allah ya san da cewa Allahu huwa alladhi yunzilul ma' amma su sun ka ce il pleut wanda bai yi imani da Allah a turai ba abin da yake nufi wai tsabi'a tana nan tana yi ruwa ba Allah bane kawai ka'ida ce ta hadu da kaza da iska da kaza suka yi ruwa ba Allah bane yi ruwa it's rain an yi ruwa da haka wannan akidar dole masu karantar da ɗalibai sun yi hankali da ita shi yasa suke cewa ai mota ba ta bukatar Allah amma tana bukatar mi hetar da isin shi ne Allah kawai dama dan adam da ya yi tunanin Allah ya taimake shi kaza wannan lokacin bai kai inda zai gane ka'idodin rayuwa bane Allah ya muna tsari qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shaytan fahbit minha ka fita daga gare ta min aljannati in ji mai jalalini daga aljanna wa qila min as-samawat ko aka ce daga sammai amma dai nan abin da ya kamata doka wato dai shi dai an ce sauka min ha daga gare ta ita aljanna domin ita aljanna tana sama to kuma ya an ce ya baro sama ai shikenan kuma an ce ya baro aljanna fahbit minha ka sabka daga gare ta wato fi'ili na habata yana da bambanci tsakanin shi da nazala an gane ko wato in an ka ce habata shine wato nuzulun ta'qubuhu al-iqama mutum ya sauko kuma ya zauna shi yasa da aka ce shaidan ya zauna ko annabi adamu ya sauko ihbitu minha wannan sauka ce wanda dole za a yi zama a bayanta amma an ka ce nazala yana yiwa ya zauna wani lokacin kuma tana yiwa nazala da sauko sa bai tsaya ba kawai ya ci gaba da tafiya an gane ko kinan bainahuma in ji malaman lugha umumun wa khusus qala allah subhanahu wa ta'ala ce ihbit minha wato fi'ili ne na habata fi'ilinsa mudari'i yahbitu wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah ko ba haka ba yahbitu shine wato faduwa alhubutu shine saukowa kenan sunansa dan haka ya kamata ka san tasrifin fi'li wani lokacin don kaso shige ba daga cikin juna qala fahbit minha Allah ce to ka fita ka sauka fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace gare ka ba an tatakabbara kai girman kai fi'li na takabbara ya takabbau ya takabbau takabburan shi da yin girman kai kaga wannan ya nuna cewa wato shaidan yana dauke da ciwo guda uku manya manya ciwo na farko akwai hasada tare da shi yayi hasada annabi adam kenan duk mutumin da yake dauke da ciwo na hasada ya san cewa limamin sa shine shaidan na biyu takabbara an gane ko yana dauke wato da ciwo na girman kai na uku yana dauke da ciwo na al'unsuriya nuna bambanci na hudu sannan kuma yana dauke da wato ciwo na saba ma Allah subhanahu wataala dan Allah ya ce aba واستكبر وكان من الكافرين كنن فاهبط منها كسبك فما يكون لك أن تتكبر فيها بيداش غريك بكي جرمان كي أتكين سما جرمان كي ciwo ne wanda yake mai matsala malaman da ke kallon lafuzan alkur'ani na balaga suke cewa wato akwai munasaba tsakanin farkon kowace sura ta alkur'ani da ta. shi yasa nan da Allah ya kawo shaidan yace fa ba yakunu laka an tatakabbara fiha an gane ko kenan shaitan yayi girman kai to a ƙarshen sura sai Allah ce innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna kaga na an yi mala'iku sun qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin kaga su sun yi sujada shi yayi girman kai to can ƙarshen sura haka Allah ya rufe da wannan wato abin nan Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa su mala'iku ba sa yin girman kai kuma suna yi ma Allah subhanahu wataala sujada to haka a cikin suratul baqara ka dibi yadda hikima ta alqur'ani take can Allah bai kawo wato wannan ba sai ce aba wastakbara sai ce mi wa kana min alkafirin kaga nan alqur'ani yayi amfani da kalma ta alkafirin to haka karshen suratul baqara fansurna ala alqaumil kafirina almunasaba lafziyya shi yasa duk lafazin da ka gani a cikin alqur'ani kar ka sa tsammani haka ne yazo sai dai in binciken ka bai kai ba na'am wato fama ya kunu laka an ta takabbara fiha bai dace gare ka ba kai girman kai malamai suke cewa wato shi girman kai abu ne mai matsala dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda ya zo cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara abinda ake nufi da wato da girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa duk wanda yake da ciwo gwargwadon zarra a cikin zuciyarsa wato na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci zaka mutum ya sa sutura mai kyau ya sa kaya masu kyau ya fito cikin jama'a ko ba haka ba to shin wannan girman kai ne a girman kai yana da alaka da zuciya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas abinda ake cewa al-kibar girman kai batarul haqqi batar an gane ko shine wato asalinsa girman kai tun kudewa jiji da kai kana ganin gaskiya ka tunkuɗe ta daga batsara ya tsaro ne shine asalin fi'ilinsa wa ghamtun nas da kuma ihtiqarun nas rena mutane kai kana ganin kowa ba kowa ba shine ghamtu fi'ilinsa kala biyu ne akwai ghamata fi'ilinsa mudari'i sai a ce yaghmitu shi ko wancan ghamita ai mai kasra fi'ilinsa mudari'i sai a ce yaghmatu kidan kaga ya samu bambanci duk da yake malamai suka ce in mai fatha ne to tsakanin dan adam da dan adam amma in mai kasra ne tana yi wa rena mutane ko rena ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka ka duba cikin an-nihaya fi gharibil hadith na Imam Ibn al-Asir ya kawo wannan bayani fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace gare ka ba kai girman kai domin mi domin girman kai inji malamai yana dauke da wato makoma da take ba mai kyau ba ana samun masu girman kai daga cikin malamai ko muna malamai domin mafi yawanci idan mutum ilimin sa kai ilimi za ka ga tawazu ya sauko masa da kaga mutum ya cika iddi'ain ilimi yana girman kai to ga alamu tana yawa ba malami bane da yawa daga cikin su jahilai ne ilimin bai samu ba malamai tawazu aka sani da su domin mi domin magada annabawa ne ko ba haka ba ana samun masu girman kai daga masu wato masu waɗanda ake dangantawa zuwa ga ilimi ana samun masu girman kai daga cikin jahilai waɗanda ba su yi karatu ba dama jahili ba abin mamaki bane ya girman kai domin bai san abin da Allah subhanahu wataala faɗa ba bai karanci hakikanin halittarsa ba kaga dole ya girman kai ana samun kuma daga cikin alhukam masu mulki waɗanda suna ganin kowa ba kowa ba mutumin da da shi ba kowa ba Allah ya mayar da shi kowa ba dan kowa ba Allah ya mayar da shi wani abu amma in ya samu matsayi sai ya manta da shi cewa can da ba kowa bane yanzu ke kallon duniya ma kowa ba kowa ba ko Allah ba an ka ce ya ce sai shi na ganin a'a shi yanzu ma da shi da Allah ma daidai suke ko kuma shi ya wuce Allah sannan daga ciki akwai masu kuɗi nan ma ana samun masu girman kai za a ga mutum da ya tara kuɗi musamman ba mu na Afirka in an duba arzikin mu da kasashen turawa da kasashen laraba ba mu da arziki amma sai ka iske mai kuɗin ƙauye yadda suka ji da kai ne sai kai mamaki shi ku kuɗin kawai ya da arziki ne take sai wasu ce naira miliyan biyu ba ko ko dala miliyan biyu ko miliyan uku amma gani shi kai ba mallaman nan duk gaba ɗaya kamata su dawo su bi abin da yake bukata almuhimmu dai dukiya tana sa ɗan adam girman kai sannan cikin talakawa ma ana samun girman kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wani hadisi cikin sahih muslim yace suna daga cikin waɗanda Allah ba zai kalle su da izon rahama ba ranar tashin alkiyama a'ilun mustakbir talaka mai girman kai kai ba ka da baka ba wani ajiya ba kuma kana girman kai girman kai gani me kake da shi balle kai girman kai to irin wannan ba idan ga ya samu dukiya Allah shi muna sani to da haka malamai sai suka ce shi girman kai yana da matsaloli abin da yake gadar ma dan adam na farko an gane ko kariba cikin adwaul bayan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya kawo waɗansu daga cikin waɗannan bayanan yake cewa na farko idan mutum na da girman kai Allah bai barin ya gane gaskiya Allah bai barin ya fahimci ayoyi shi yasa masu girman kai da wuya su yi karatu da sun fara ba su iya karatu don ganin suka sun himalan shi ko wanda himalan ba zai iya karatu ba ko ba haka ba Allah ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq an gane ko Allah zai juya ana bayanin amma ba su ganewa in an yi bayani kowane iri saboda mi saboda girman kan da suke dauke da shi sannan kuma girman kai shine sanadiyar mutum ya tabbata a cikin wuta Allah shi muna tsari alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin sannan kuma Allah subhanahu wataala baya son masu girman kai innahu la yuhibbul mustakbirin ko ba haka ba sannan kuma shi girman kan nan wato annabi Musa alaihi salam ya nemi tsari ga Allah ga masu girman kai kenan ko ba a neman tsari ga mutum sai in ya zama to sharri ne ko ko dabi'a sai in ta zama to dabi'a ba ta gari ba wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab da haka dai girman kai ɗabi'a ce wanda bata da kyau duk wanda ko yake ɗauke da ita malamai sun ce sai Allah ya nade kasa bai samu ilimi ba mimani la ya ta'allamani akwai mutum biyu har duniya ta tashi ba za su samu ilimi ba ko ilimin duniya ko ilimin lahira mustahin mimun ta farko mutum mai jin kunya wai shi kullum tsoro yake ya an ce wai bai fahimta ba malamai suka ce kashi 90 cikin 100 na jin kunya yana wajen mata shi yasa kullum tana son ta koma a cikin aji can a sahun baya wa mustakbir mimun ta biyu mai girman kai in kana da girman kai wallahi baka samun karatu sai dai ka mutu da girman kanka da haka yana da kyau mutum ya nisanci waɗannan ɗabi'o'in akwai bayanai da dama da malamai suka yi kan girman kai idan muka duba hariri a cikin muqama ta yake cewa wala asimu la'ati bi mura'ati wala asimu bana kallon al'ati da ainun ne nan ba da alhamza ba wato al'ati da alhamda shine wanda ya zo al'ain kuma da ainun kuma shine mai girman kai laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira al'ati kina al'ati ne don ba ta yi thiqal akan wawu sai aka mashe ta al'ati al'ali al'ali ne don ba ta yi nauyi akan wawu sai aka mashe ta ya'un an gane ko kadiba cikin at-tadrib wa bin ga an-nahw al-wadih na abin da na tsayi da na biyu da na uku na sanawiya na Ali Jarim zaka ga bayani akan qada'i sarfiyya da haka dai yace wala atimu la'ati bi mura'ati ni bana kallon mutum mai girman kai da ido na asara ce gare ni mutumin da adda girman kai in ma san ya wuce gaba na don ban san bambanci tsakanin sa ba da iska iskar da ke wucewa to ban san bambancin shi ba da shi da mutumin da yake mai girman kai da haka yana da kyau mutum ya nisanci wannan ɗabi'a in yana son ya iya mu'amala da mutane Dr. Muhammad Ibrahim bin Hamd ya rubuta wani littafi ulul himma ya kawo wasu baituttuka guda biyu da wani sha'ir ya faɗa yace masalul mu'jabi fi i'jabihi masalul waqif fi ra'sil jabal misalin mutumin da yake da jiji da kai al mu'jab shine mai jiji da kai mai ganin yahi kowa yace masalul waqif fi i'jabihi a cikin ɗabi'a ta girman kai masalul waqif fi ra'sil jabal yace kaman mutumin da ya hau kololuwar dutse an gane ko yubsirun nasa sigaran idan ya duko ya kallo ƙasa yana kallon mutane ƴan ƙanana ƙanana kankana yake kallo su ko wa huwa fi a'yunin nasi saghiran lam yazat su ko in sun tadda kansu za su bibe shi za su gan shi ba komai ba shi yasa duk mutumin da yake dauke da girman kai zaka iske bai da wata kiba a idon mutane an gane ko wannan ɗabi'a ce wadda ba a son ta ga mutumin da yake abin nan abu abdullahi al-qurtubi kuma yayi bayani kan cewa waɗansu abaituttuka da ya kawo mun taɓa karanta su a cikin tafsiri na suratu ali imran duk da yake girman kai ya kai ga masu hali a yanzu suna son wai ba wai mota da gida da sutura ba da mata da komai ya bambanta ka da su a hadda kaburburra sun suka sai an bambanta na mai kuɗi da na talaka to abu abdullahi al-qurtubi yayi qasida mai yawa duk da yake ba mu samu lokaci amma za mu karanta baiti biyu daga ciki yace ara ahla sarai idza tuwfu banaw tilka al-marasid bis-sukhuri abaw illa mubahatan wa fakhran ala al-fuqara'i hatta fil qubur yace ara ahla sarai idza tuwfu naga mutanen da Allah ya ba wadata idza tuwfu in Allah ya karbi ransu banaw tilka al-marasid bis-sukhuri sun gina waɗancan wuraren waɗanda Allah ke jiran su marsad wurin da ake jiransu bis suhuri da manya-manyan duwatsu ma'ana yana nufin ana sawa manya-manyan duwatsu da karo a nuna akwai bambanci tsakanin kabarin wani da kabarin wani tun wancan lokaci ba wancan mai jami'ar ahkamu bane wanga wani qurtubi ne yace ara ahla sarai idza tuwfu banaw tilka almarasid bis suhuri abau sun kiya sun ki illa mubahatan sai sun yi tinkaho da yiyi da kai wa fakhran da alfahari alal fuqara'i akan talakawa hatta fil kuburi yanzu har kabari sai an tafi can lahira an zo an gwangwanta a nuna akwai wani bambanci tsakanin wannan kabarin na wani da wani sai mun karasa bai tuttukan amma ɗaliban ilimi sai su je su je su nemi fassara su yace fa in yakun tasamuhu fi dhuraha fa innal adla fiha fil qu'uri ajibtu liman ta'annaqa fi bina'in aminan min tasarif ad-duhuri أولم يبصروا بما قد خربته الدهور من المباني والقصور وأقواما مضوا قوما فقوما وصار صغيرهم إثر الكبير لأمر أبيهم لو أبصروهم لما عرف الغني من الفقير ولا عرف العبيد من الموالي ولا عرف الإناس من الذكور ولا من كان يلبس ثوب صوف من البدن المباشر بالحرير إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الجليل على الحقير abu abdullahi al-qurtubi yayi magana amma ban sani ba ko za su saurara dan haka dai Allah subhanahu wata'ala baya son masu girman kai duk inda suke Allah shi muna tsari da ɗabi'a ta girman kai bil mafhumu kuma malamai suka ce to Allah bai son masu girman kai Allah yana son masu tawazu'i kaga wato Allah subhanahu wata'ala ce ranar tashin alkiyama aljanna mun yi tattalin ta ga mutanen da ba su da girman kai tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada akwai hadisi na iyad ibn himar Iyaz ibn Himar kaga da masu suka hadisi da cewa kaji an ce wai dan jaki. A'a ba a san shi da wani suna ba sai wannan. Kuma sahabban nan wasu iyayensu ma sun mutu a jahiliya. Sunan da ake fahimtar su da su ne irin sunayen mu namu. Ko ba haka ba? Hadisin yana cikin Sahih Muslim kuma yana cikin sunan na Ibn Hibban, Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman shi ma ya kawo shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, "Inna Allah auha ilayya." Allah yayi mini wahayi an gane ko akwai ziyada kina wata magana can gaba wa inna allaha auha ilayya Allah yayi mini wahayi sannan Allah mini wahayi an tawadu ku zamantu mutane masu tawadu'i masu aje kanku kasa kasa don mi hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wato kada ɗaya daga cikin ku yayi mi yayi alfahari akan wani ku zamantu mutane bayan Allah na gari domin mi domin da an tashi da ka nuna kafin wane kaza to ka fashi ku sai shi tunani to ai shi ya fi ka kaza da ka tuna wani zaka iya aibanta shi da kaza to shi ma sai shi tunanin zai aibanta ka da kaza kenan kaga ba za a tsira ba ina fata an fahimce ni sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda Abu Nu'aym ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai amma lillahi don Allah ba dan bemo wata bukata ta duniya ba domin akwai masu yin ladabi saboda mi saboda suna neman wata takarda akwai masu yin ladabi saboda suna neman kontragi za a ba su wata kontara za su yi aiki na gwamnati akwai mai yin ladabi ba don Allah ba saboda tsoron akwai ƴan sanda tsaye za a sa a maganin shi a'a kai tawazu'i lillah dan Allah kai to rafa'ahu Allah Allah zai daukakar da kai wannan hadisi na Abu Huraira ya inganta akwai wata riwaya wanda ta fara da wannan hadisin tana da ziyada ta Abu Sa'id al-Khudri da kuma riwaya ta Umar ibn al-Khattab waɗannan riwayoyin su malamai ba su ingantar da su ba guda ma riwaya ce mawdu'iya inji Sheikh Nasiruddin Albani to sai ayi hattara kada ka sa tsammani in lafuzza hadisin sun zo daya hadisin bai da wata hanya wanda ya inganta wannan ina kira ne ga ɗaliban ilimi da ba su tsayawa su yi bincike wani lokaci sannan kuma Imam Shafi'i ya ce inna tawadu'a min khisalil muttaqina lalle shi yin tawadu'u an gane ko shina daga cikin ɗabi'o'i nami masu jin tsoron Allah wa bihi yasilul muttaqiyyu ila al maraqi da kuma tawadu kankan da kai ne wato mutum zai samu ɗaukaka mai girma a wajen Allah da yawan mutane zaka gansu daga nesa sai su baka shawa su burge ka amma da ka kusanto su sai kaga duk wannan kima da kake kallo tasu ta zube saboda ni saboda Allah ya yi su mutane ne masu jiji da kai masu girman kai shi yasa muke kiran ɗaliban ilimi musamman mutum ya ganka kana wa'azi ko malami mutum ya ganka kana wa'azi ya ganka yayi maka sallama a hanya ko yana son ya dan yi magana da kai sai kaga mutum yayi masa wani irin mugun kallo ma yayi wani tsuki yayi gaba to wannan sai kaga mutumin ya sa kimar wannan mutumin in ba mutum malami ga da sai sa tsammanin duk almajirai haka suke ba duk malami ya haka ba wani malami za ba shi inda ba inda aka ciwa ciwa ba ba ganin shi na yin kankan da kai sai dai inda wanda ya san waɗanda suna a banga to don haka dai wannan bai dace ɗan adam mai girman kai ba don farkon ɗan adam maniyi ne ko ba haka ba bayan an haife ka akwai kazamta cikin cikin ka kowaye ya kai kashi yana nan cikin cikin ka in ka mutu kuma za a kai ka cikin kabari a turbuɗe ka zan gawa ka zan abincin tsutsa ka zan abincin ƙwari don haka girman kai bai kuta su ga ɗan adam ba inda yana kallon makomarsa an gane ko wani sha'ir yake cewa tawaza kayi tawazu'i takun kal badri za ka zan kamar wata wanda ya kai kwana sha biyar shi ne ake cewa shakallu an gane ko tubsiru wajhahu kana ganinsa ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u za ka gan shi a cikin ruwa amma sama yake wata yanzu idan lokacin ya kai sha biyar in ka zo kusa ruwa ai kana ganin shi cikin ruwa amma yana sama kenan yin tawazu'u yin kankan da kai ba shi ke nuna baka da daraja ba wala takun an yace ida ce kada ka kasance kad dukhani kamar wato hayaki ya alubi nafsihi wanda yake ɗaukaka kansa ila safahatil jawi gashi sama wa huwa wadi'u amma kasa yake domin an ka kalli wata an ka kalle shi za a san cewa akwai bambanci mai nisa dan haka kai kai kokarin sai ka daukakar da kanka ba kai ne kake daukakar da kanka ba Allah subhanahu wataala shine ke daukar da wanda yaso kaga shi yasa Allah ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha ɗaya daga cikin shu'ara da zamu kawo maganar sa ta ƙarshe yace idza asafa al-ghururu bi ra'si shakhsin tawahhama anna munkibahu janahu idza asafa al-ghurur bi ra's shakhs idan guguwar girman kai ta sabka akan wani mutum tawahhama zai yi zaton anna mankibahu waɗannan kafadun nashi da Allah ya halatta mai janahu matsayin su kafin kai su ga mutum shi na ta kamar hira nashi Allah shi ne tsayi da wannan musamman gayu masu ɗauka altara daga cikin ƙarhin nan sai ga mutum ya ci ƙarhi shi na ta ma sai ya sa ka hada ya bamce uba ne ba bai sani ba fama yakunu laka an tatakabbara fiha Allah yace bai dace ba kai girman kai fakhruj ka fita innaka min as-saghirin to kai kana daga cikin wato kaskantacci as-saghar shine kaskanci as-sighar shi ko jam'i ne na saghirun kamar yadda shadidun jam'in shi shidadun wato an ce saghar shine kaskanci in an ce sighar sune kanana to Allah ce innaka min as-saghirin kai kana daga cikin kaskantattu kaga duk mutumin da ya girman kai sai sai Allah subhanahu wataala ya zare mai kurjini a idon kowa bai da daraja Allah kai mun tsari da wannan dabi'a sai ce qala anzirni ila yawmi yub'athun قال انظرني إلى يوم يبعثون بكسر الضاء أنظرني قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال سيشيطان يما الله مغانا يتي أنظرني الله كتن سورا رامن الله كيمن جنكري إلى يوم يبعثون حرانا ذا أتايد دسو kaga shedan kuma nan yayi imani da ashe za a yi tashin alkiyama amma kuma dan adam saboda taurin kai da izgili wai kaga dan adam ba bai yarda da cewa ba mi wato akwai tashin alkiyama ila yaumi yub'athun har ranar da za a tayar da su kenan kaga shedan ya yarda da cewa akwai wata rana sunan ranar tashin alkiyama amma yanzu da yawa gashi nan muna ganin mazhabobi saboda dan adam taurin kansa yayi yawa shedan din ma da ya batar da shi ya yarda ana tashin alkiyama shedan ma daga wasa da hankalinsa ya yarda da mi akwai tashin alkiyama amma mutanen mu za su a ce akwai tashin alkiyama sai ka ji tura sun ce no no no zantan tashin alkiyama bai kuta su ba wannan kawai da an mutu an mutu shikenan subhanallah Allah yace anzirni ila yawmi yub'athun Allah ka jinkirta min har ranar da za a wato tayar da su an gane ko a cikin sauran surori cikin suratul hijab akwai rabbi an gane ko wato da cikin suratu sa'ad duka akwai rabbi anzirni rabbi anzirni amma anan bai kawo rabbi ba anzirni ila yawmi ba'athun wajen har da alqur'ani dalibi sai ka fahimta can kuma inda an ka ce rabb dan ya yarda cewa Allah shine ubangiji kaga ya yarda da Allah shine mahalicci dun ya ce khalaqtani min nari ya yarda da cewa Allah shi ya mallaki komai an gane ko kuma ya yarda da cewa Allah shi ke tafiyar da komai babu abin da zai faruwa sai Allah ya so sai Allah ya ce قال إنك من المنظرين qala sai Allah ya ce da shaitan innaka kai min al-munzarin kana daga cikin waɗanda za a saurara ma munzar wato ismul maf'ul ne na anzara yunziru fa huwa munzir ismul fa'il wa ismul maf'ul munzar an gane ko kana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai saurara ma kaga nan Allah ya cika masa gurinsa ba shi ke nuna ko kafiri ya roki Allah Allah na iya biya masa bukatarsa amma wannan ba shi ke nuna cin nasara ba shi yasa da yawan mutane sai su kasa gane cewa za a ga mutum yana banna an gane ko kafiri ko wanda ba kafiri ba mutum yana sabon Allah amma sai aga Allah bai kama shi ba sai ana mamaki a istidraji ne duniya kafiri ma zai roƙa Allah ya bashi dama ita ce rabon tasu dan haka ba abin mamaki bane don kafirai sun fi mu duniya dan ita ce rabon su qala sai ce anzirni ila yawmi yub'athun kai mini jinki har zuwa ranar da za a tayar da su qala innaka minal munzirin sai Allah subhanahu wataala ce kana daga cikin waɗanda za a saurara ma to anan an faɗi cewa an karɓi addu'ar shi amma sai Allah ce ila yaumil waqtil ma'lum a cikin suratul hijr an faɗi wannan cewa ila yaumil waqtil ma'lum an gane ko har zuwa ga wato yini wanda yake sananne to nan ne malamai su suka yi sabani na farko nan da an ka ce ma'lum ita ce kiyama sai malamai dan su malamai suka tafi cewa shedan shi ba zai mutu ba har ranar da tunda an ce innaka minal munzarina to tunda an karba mai addu'a ila yaumi ba'athuna kenan lokacin da za a yin busa ta farko shi ba zai mutu ba. An gane ko, tunda bi ya faɗa ya ce, An birni ila yau yi ba a fula, ƙala in naka minal munfari. To, amma kuma na an ce ila yau mil waktil ma'alum, shin yau mil waktil ma'alum har ranar da za a tayar da su an karɓar mai addu'a, ko ko an karɓar mai addu'a har zuwa lokacin da duniya za ta ƙare. Domin Allah ce wa nufiha fi suri, fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. an gane ko fasa iqa man fis samawati wa fil ard in an kai busa cikin kafo da cikin kaho da wanda ke cikin sama da cikin duk ke cikin kasai za su mutu kuma shaytan yana daga cikin halittun da ke cikin mi ke cikin kasa domin an koro shi daga mi an koro shi daga sama to nan dai malamai suka yi maganganu daban-daban amma dai mu abin da muka rinjaye cewa shaytan in an yi busa ta farko zai mutu domin ba wata kima da wata daraja gare shi ba a wajen Allah wanda zai sa Allah subhanahu wataala ya bar shi in dai ba an hankalta mu cewa ba yayi addu'a Allah ya karba amma ila yaumil waqtil ma'lum jamhurin malamai suna nufin da an yi busa ta farko har shi shedan din zai mutu daga baya za a tayar da su Allah kai muna tsari qala me yace ma Allah قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم Kala shaidan ya ce da Allah fa bima aghwaytani nan alba'u ba'u sababiyya wadda take nuna abu don kaza ya abku an gane ko ba'un tana ɗaukan ma'anoni daban-daban shi yasa yana da kyau ɗalibin ilimi lokacin da zai fassara ya san wace ma'ana ce tana ɗaukan ma'ana fiye da bakwai a cikin yaren larabci suna iya kai ma goma sha biyu domin ba'un tana iya zakkuwa zarfiyya wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla sannan nan ba'un ta zama to ta'liliya fa bima aghwaytani wannan ma suna kiran tafsila lit ta'kidi wato an ƙara ta ne don ta'kidi asalinta fa bi ighwa'ika an gane ko wato fa bi ighwa'ika fa bima aghwaytani yace saboda Allah subhanahu wata'ala kinan wadansu kuma sun dauki wannan ma ana iya daukar ta masdariya ce kinan sai a hada fi'ilin sai ya zama tomi sai ya zama to wato abin nan da fi'ilin da ma sun zama to masdar bi ighwa'ika li fa bi igwa'ika li yarranti da Allah ce fa bima aghwaytani tunda Allah ka halakar da ni ka kaddara min halaka aghwa yughwi igwa'an yace to la aqudanna lahum wallahi zan zauni musu wallahi zan zaune musu ina rantsuwa da kai zan zaune musu kalima ta qa'ada tana nufin zaunawa qa'ada yaq'udu qu'udan amma wani lokaci tana nufin lazimta domin la'aqudanna lahum siratal mustaqim zan toshe musu zan zaune musu hanya ai musulunci ba hanya bace wadda akwai gata wadda ake kallo wadda mutum zai kamawa ya bi har a zo shedan ya toshe ta kenan nan zaunewa lazimta ne ta cewa zan lazimci cewa zan hana musu su bi hanyoyinka na fata ana fahimta ta domin kalima ta qa'ada wani lokaci na fin wato lazimta Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran yake cewa wa id qadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar iyalinsa wato yana nuna ma mu'minai maqa'ida lilqital jam'i na maq'ad wurin da za a zauna a yaki to amma ai ba a zauna ai zauna a yaki ba tunda bai yiwa a yaki da zauni ko ba haka ba in dai ba cikin jini bane za a tuka jiragi wannan lokacin kuma babu jiragi nan maqa'id ana nufin wurin da za su lazimta don yin yaki yana yiwa a yi zaune a huta yana yiwa a tashi kuma a ci gaba da yaki la aqudanna lahum siratakal mustaqim yace ma Allah subhanahu wata'ala wallahi sai na zaune musu hanyarka wadda take madaidaiciya ita ce hanyar addinin musulunci ana danganta ta zuwa ga Allah domin Allah ya shar'anta ta an gane ko wani lokaci ko ana danganta ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda shi aka ce ya kira zuwa gare ta wani lokacin kuma sai a danganta ta zuwa ga muminai siratal ladina an'amta alaihim saboda su Allah ya umarnin su bi wannan hanya dan haka nan babu wata matsala dan an ce an danganta ta zuwa ga Allah ko dan an danganta ta zuwa ga manzanni ko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko an danganta ta zuwa ga wato magoya bayan annabawa kowanne akwai abin da an ka hankalta ba thumma la'atiyannahum ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
to wannan aya tana matsayin kamar ƙarin bayani akan hanyoyin da zai bi tunda ya ce zai zaune hanya zai hana su bi cece sun mala'ati yannahum wallahi zan zo musu min baini aidihim ta gabansu wa min khalfihim sannan zan zo musu ta bayansu wa an aimanihim zan zo musu ta damarsu al'aiman jam'i ne na yamin yamin yana ɗaukar dama yamin kuma yana iya ɗaukar rantsuwa ya kamata ɗalibi ya fahimci wannan ko ba haka ba wa an shama'ilihim sannan zan zo musu ta hagu jam'i ne na ashimal in an ce ashimal a larabci yana iya ɗaukar ma'ana hagu sannan in an ce ashimal yana iya ɗaukar arewa domin muna da asharku muna da algharbu in an ce asharku gabas algharbu yamma aljunub sai a ce mi kudu ashimal sai a ce arewa duk da yake mu wajen mu ya an ce aljunub a birnin kwande wani lokaci suka sun ce ƙasa hausa to duk in ba kwanne ba duniya ba taba jin da aka yi wanga yare ba wato mustalah ne urfi sai a ce sai a ce Hausa da kai in an ce Hausa da kai wai inda Najeriya take to kaga wannan ko kudu ne amma wanda bai sani ba an ce Hausa da kai sai ce ah to ina ne Hausa wannan menene yake nufi wannan mustalah ne urfi to wa an shama'ilihim ash-shamal kuma wani lokaci tana dauka at-tabi'a at-taba'u dabi'aka shi yasa ya zamanto akwai wani littafi da ake kira shama'ilul muhammadiyya shama'il al-muhammadiyya an gane ko na Imam Tirmidhi yayi littafi kan nuna ɗabi'o'in manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to nan shama'il ba ana nufin hannayen dama ba dan manzo Allah sallallahu ba hannayen dama da yawa gare shi ba an gane ko a'a shama'il nan ana nufin ɗabi'o'in sa jam'i ne na ashimal ashimal kuma ana nufin wato kamar da na faɗa arewa ashimal kuma ana nufin hagu to na shama'ilihim ana nufin zan zo musu ta hagu an gane ko wato kuma shi ashama'il in na ɗabi'a ne yana da jam'i ashama'il in na hagu ne yana da jam'i tunda ana iya samun mutane masu hagu daban-daban amma in an ce ashimal ya zama to ana nufin da shi ana nufin jiha ta arewa to shi wannan bai ɗaukar jam'i don dama jiha guda ce kidan bai yiwa a samu shama'il wato masu yawa a nan wala wato wa an shama'ilhim zan zo musu ta hagu an gane ko an yi riwaya daga ibnu abbas radiyallahu anhu shaidan da ya faɗi wannan ai min kulli jihatin an gane ko fa amna'uhum an sulukihi zan zo musu ta kowace hanya zan hana musu suluki kama wannan hanya ko shiga wannan hanya qala ibn abbas ibn abbas yace wala yastati'u an ya'tiya min fawqihim ba zai iya zo musu ta saman su ba su mutane li Allah ya hula bainal abdi wa baina rahmatillahi ta'ala domin bai isa ba ya kange ya zamanto shamaki tsakaninsa da rahama Allah da bayu wato domin rahama Allah daga ina take saukowa daga sama shi yasa bai ce ba zai zo ta sama ina fatan kun fahimce ni domin wato Allah subhanahu wata'ala ya faɗa hal min khaliqin ghairu Allah yarzuqukum min as-sama'i min as-sama'i wal ard babu wanda yake arzita ku daga sammai da kasai in ba Allah ba da haka rahama Allah daga sama ba zai iya hana ta ba to anan kuma sai ayi tambaya to me yasa bai zancen kasa ba kasa ita ko mi da an zo mutuwa ne aka yi in ko an mutu shikenan in ka mutu da rahama ka mutu da rahama in ka mutu da azaba ka mutu da azaba shi yasa shaytan bai ce min tahatihim ba domin ita kasa an mutu nan wa qudiyal amru sama kuma rahama Allah ce amma za a zo ta gabas da yamma da kudu da arewa wala tajidu aksarahum shakirin yace ma Allah subhanahu wataala ba za ka sami da yawan su ba za su gode maka kaga wannan ya zo da alaka abin da Allah ya faɗa qalilan ma tashkurun ƴan kaɗan ne suke gode ma Allah gashi shaitan ya ce ma Allah kuma wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu da yawan su za su gode maka ba kuma wannan zato ne shaitan yayi kuma ya cimma burinsa domin bai da tabbacin gaibi amma Allah ce wala qad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin ya ce ma Allah ba za ka samu da yawa ba za su gode maka wannan kuma akwai hanyoyin da shaitan ya bi waɗanda zai batar da mutane ya faɗa a cikin ayoyi da dama duk da yake lokaci ya dan matso ya ce ma Allah wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina sannan yana kawata ma dan adam ayyukansa wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil fahum la yahtadun da dai abubuwa da dama da ke aikatawa ka karanta talbis iblis na wato ibn al-jawzi zaka ga wato bayani mai yawa akan hanyoyin shedan da hanyoyin da yake bi yana batar da mutane Allah shi muna tsari da sharrin shedanin mutum da sharrin shedanin aljani matukan muna bisa wannan wannan doron kasa har ranar da zamu hadu Allah subhanahu wataala Allah shi muna tsari da dukkan wani shedan shedani da mai shedanci dan ya kamata in dakanta an fara nuna mini lokaci ya matso malam sai ka rufe muna da addu'a sai gobe in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ya samu da cikin masu rayuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا حب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من الدين وغلبة الرجال يا رب العالمين آمين اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب آمين.
العالمين آمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين